وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammad ibn abdul wahab wannan shi zai zama karatunmu na 19 ko 20 na 20 daidai ci gaba da bayani akan shubuhohi da ainihin mubtadi'ai suke yadawa malam ya mana bayani akan mutum zai iya furta wata kalma ta kasance ta istighfafi ko istihza'i ga musulunci ya kafurta ya kawo mana wato aya ta faɗin Allah ta'ala wa la'in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم malam yi bayanin cewa wannan aya ta sauka ne sakamakon abin da munafukai suka faɗa a yakin tabuka sai ya kawo zancen kalmar da wasu daga cikin sahabbai sababbin shiga musulunci suka faɗa a kan a lokacin da aka fita yaƙi suka ga mushrikai suna rataya ta kubbarsu da makamansu a jikin wata magarya suka ce mu ma a nema mana wata magarya mu dinga ratayawa kuma zancen banu isra'il suka ce ija'allana ilahan kama lahum alih to akwai lamba a ƙasa da ba mu karanta ba bal lambobi guda biyu lamba ta farko a dangane da wa'incan munafukan ce kalu kalimatan zakaru annahum qaluha ala wajhi almasjid a ƙasa sai ya ce akhraja ibn jurayj wa ibn abi hatim wa abu shaykh wa ibn marduyah بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابن جرير الطبري أبو جعفر يا فتر أتكن تفسير شي جزئي نشاه بكنا صفحة تدري أكو لتلاتين لأكو لمبر أثري ندبو قوم شاترا 16,913 ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم يا فكر cikin tafsirin shi juz'i na shida safa ta 477 rakami na 1047 to hakan nan malaci abu shaykh ibn marduya duka sun fita wasu suna cewa ibn mardawaihi sannan abin da ya kamata a ce marduya an gane ko kamar shi bawaiye ko shi bauya shi ya fi dacewa alaman hadithi haka suke ambatan duk wannan wazan zanjuya shi bauya rahuya marduya wadih ko ya mun faɗi dalilin a baya to sun ruwaito da isnadi hasan zuwa ga ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ومن رواية تهنير يونس ابن عبد الأعلى الصدفي كينا عندك حسن الحديث على على أقل مراتبه ابن حجر تونا هنيا ابن جرير تونا هنيا يفتر أبو موسى المصري بل ثقة نيمة أسكر رجال مسلم ya ce ibn wahab ya ba shi labari ibn wahab fiƙa ne amintacce hafizu ya ce a hisham ibn sa'adin ya ba shi labari da hisham bin sa'ad an yi maganganu kan shi amma zancen da ya fi ƙarfi hasanul harifi ne daga zaid ibn aslam al'adawi kenan fiqa ne kuma imam faqih daga abdullahi ibn umar ibn umar ya ce kala rajulun fi gazuwaci tabuka fi majalisin yauma wani mutum ya faɗa a yakin tabuka ana zaune a wani guri a wata rana wato wannan mutumin munafiki ne ce mara mun ji saɓanin da aka yi kan jilas ne ko kaza da sauransu ko su ce mara aina mitla ƙurra'ina ha'ula la arghaba butunan ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عن اللقاء والعياذ بالله ba mu taɓa ganin irin waɗannan alaramomin namu ba ina nufin suwa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma a dunkula har da annabin yake nufi dan shi ya zo da Qur'ani wala arghaba butunan ba mu taɓa ganin mutane wanda suka fi sha'awar a cika ciki ba kawai a ci a ƙoshi عياذ بالله أنا قال بقدي من أول مرة بدهيا كاسن شرني ولا أكذب ألسنة ومتبقى نمتاني مفي قرية زنشي يرون ودن لما كرن تنامو صحابيني زي ما قرية عياذ بالله ولا أجبن عن اللقاء ومتبقى نماسو أنا ننسو رنها دوادا مكيا كالسو سبحان الله kuma a haka aka yi badar da jubana aka yi uhud da jubana aka yi ahzab da jubana aka yi fatuhu makka sulhul hudaybiya wanda hasira ta kai idanuwansu sun yi jadan an ce a yi sulhun kar a shiga makka su sun so a shiga karfi da yaji a fasa ta a bankara a tsinka amma Allah ta'ala ya nuna musu daga baya cewa abinda ake jiya musu tsoro akwai wasu bayin Allah waɗanda ba a san sun musulunta ba suna ɓoye musuluncinsu aka kai hari za a yi musu bugu da sauran kafiran to ita kuma ka'ida ita ce ibrarul bari muqaddamun ala yani ala ta'qibil jani a kubutar da wanda bai yi laifi ba shi ake gabatarwa akan akan azabtar da wanda ya yi laifi mutum goma ne cikinsu an san ɗaya ya yi laifi ɗaya bi ainihi amma ba za a iya tantance shi ba to ba za a ce a hukunta su su duka ba wannan falsafar hajjaj ne falsafa ce ta hajjaj shine in mutum ɗaya laifi sai ya danno cikin masallaci masallacin juma'a da mutum miliyan ko mutum dubu a ciki misali an ce lokaci ba iya tantancewa ne ne daga ciki bai ce a rufe kofa kawai a ta zaro su ana yanka wannan ba ba musulunci shine Allah ya ce walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum mu'arratun bighairi ilm liyudkhil Allah fi rahmatihi man yasha law tazayyalu ولعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ba su bambanta ba ne ba shi yasa to kaga dai wannan yana nuna ne jarumta da mazantaka irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan munafukan yake su daman makaryata ne sai suka ce taɓa ganin masu tsananin tsoron haɗuwa da makiya kalar waɗannan ƙurana mu faƙala rajulun fil majalis sai wani mutumi da ke zaune a gurin sai ya ce ka zabta walakin na ka munafiq ƙarya kake yi kawai kai dai munafiki ya san san ma'anar munafiki ma'ana dama kana goyon bayan arna ne a ɓoye a cikin zuciyarka kake bayyana musulunci dan musulmin kirki ba zai faɗi haka ba لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سينا با النبي صلى الله عليه وسلم لا باري من جي سابانين da aka yi kan wanda ya faɗa haka فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن sai wannan labari ya riske annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya sauka wato tun kafin shi mai kai sakon ya iso Allah ya sauka a wata riwayar kuma sai bayan sun yi mujadala da shi da shi gilas sannan Allah ta'ala ya saukar da aya qala abdullah abdullah ibn umar yace fa ana ra'aytuhu muta'alliqan bi haqabi naqati rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi munafikin ina kallon shi ya riƙe ya ƙanƙame igiyar igiyar da ake ɗaurawa ta linzama da take biyowa jikin jela ta dabba da ake kiranta jabaya kuma yana rike da jabayar taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai iltija'i ne nan yayi ana jifan shi sahabbai ransu ya baci wal hijaratu tankibuhu duwatsu suna bugun shi ana jifan shi da dutse ana samun shi aka ce na kabta fulana ka an ramaitahu bil hajar wa asabahu al hajar amma mujarradun ram la yusamma nakab لأنك قد تخطئ أما إذا رميته بسهم أو حجر أو أي شيء يرمى به وأصبته فهو النكب تنكبه الحجارة يعني تصيبه الحجارة والإصابة بشدة الإصابة التي تجرحه أو تجرحه مفهوم؟ وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب يعني كما يميتوانا كلمة ya rasulallah kawai dai muna dai dan zance ne kawai eh zance ne muke dan yi muna dan tattaunawa na dan tsoma bakin mu wa nal'abu da wasa muke ba da gaske bane ba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ayat da aka sauka mishi shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana maimaita wannan kaga wannan ya nuna cewa bayan Allah Allah ya bayyana ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa eh wannan sahabin da yazo ya kawo karan nan gaskiya ne yace wa akhraj ibn al-munzir wa ibn abi hatim wa abu shaykh an qatadah mursala ibn al-munzir da ibn abi hatim da abu shaykh sun fitar daga qatadah ibn di'amah as-sadusi mursala wato yana mai rafa'a maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi tabi'iyya بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزو في غزوة في غزوة إلى تبوك النبي yana cikin shirin tafiya ko yana cikin hanyar tafiya yaki zuwa tabuka ai shi tabukan gari ne wa baina yadayhi unasun minal munafiqina a gaba gare shi kuma akwai wasu gungu na munafikai fa qalu sai suka ce ayarju hadha ar-rajulu أن تفتح له قصور الشام وحصونها سبحان الله وتسنى استبعادا ساقنا أبن بزيه بقى ينزو ونن متم هيك صفا أنت النبي ده الرجل أه؟ انتقاصا أيرجو هذا الرجل على لسانهم سكتي ينزو ونن متم ينا فاتا أن تفتح له قصور الشام أتي أبوه يمشي من يم gano a ainihin wato benaye na ƙasar sham kuma wancan lokacin garin sham kusan ita ce albiladul amira fil alam ƙasar da take tafi manya-manyan gine-gine sun jima da wannan wayewar na gine-gine da so yana fatan a ce yanzu shi ɗin za a buɗe mishi ma'ana za a ba shi dama ya ci nasara ya ƙwace ƙasar sham tare da manya-manyan gine-ginenta wa husunuha da ganuwowinta ganuwa ganuwa da take da shi wanda ba za a iya fasa su ba sai wato bijuhdin kabir yana ganin har yana da ƙarfi da makaman yaƙi musamman su lokacin larabawa ba su da makaman yaƙi na buɗe husun ka san fikira ta hisun ma sai da salmanul farisi ya kawo ta lokacin yaƙin ahzab da ba su san da ita ba to yin ta kenan to idan wasu na da ita a fasa ta kaga ana buƙatar dabbabat ana buƙatar majanik manjanik da suke majaujawa irin wadda ake sa dutse da da kitsan wata dabba ne wanda da ashana mun yi karatun yanda ake yin ta ko cikin littafin tarihu habaratul islam akwai wannan bayanan wani abu ne wanda kamar kai ka ce fetur da yanzu ko ma fiye da fetur da inda wannan dutsen da ya bugi wani abu ko menene wuta za ta tashi wuta za ta tashi to da haka ba su da irin waɗannan alatul harbi din daga baya ne aka fara kirkiransu musulmai suka fara kirkiransu duk da na musulmai da suka kirkiro ya zo da tsawur fiye da na wato ainihin farisawa da rumawa da suke amfani da su a da an gane wannan ko to don haka sai yake mamaki haihata haihata fau fau fau yake cewa ba ki taɓa yiwuwa ba haihata ta ma'ana ba'uda ba'uda ko ba'idun ba'idun ba'uda ala annahu fi'il ba'idun ala annahu ism lidha taqulu an-nuhah عن هذه الكلمة هيهات اسم الفعل اسم بمعنى ومن الناحية الأخرى فعل أنقاني يقول هيهات هيهات إنا صم هر أبدا بزي تقبي وابا أتي ياتي أثر شام ياتي بزي وابا تدفت وأن مغنى فأطلع الله نبيه على ذلك sai Allah ta'ala ya sanar da annabin shi sallallahu alaihi wasallam wannan furuci da yayi فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم شيء النبي ألا نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه يتي احبسوا علي هؤلاء الركب كسيدا من وأن لم فيه الجماعة الذين يمشون ايه على الدواب على الدواب والأغلب يطلق على الذين يمشون على الخيول على الخيل أما يعني يطلق أيضا على الذين يمشون على الدواب أيا كانت صنفها سواء كانت خيولا أم جمالا أم يعني ثمر أم غير ذلك نعم yace ahbisu alayya haula'ir rakab ku tsaida min da waɗannan matafiya fa atahum sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ƙara so gurin su fa qala qultum kaza kun ce kaza su gungun su daban ne dan shin kun faɗi kaza qalu ya nabi Allah inma kunna nakhudhu wa nal'ab sai mun faɗa ma dai kawai dai muna dan tattaunawa ne dai tira ce mu ba da gaskiya muke ba raha ce سبحان الله فأنزل الله فيهم ما تسمعون كتادا يتيسي ألا يسوك مسو دا أبندك كجلا بالي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سيدونا مرسل قال وأخرج ابن جرير نحوه مرسلا أيضا عن محمد بن كعب وزيد بن أسلم وإن أرقام عند مكفأ ذلك أبو ديني آثار نسيت ابن جرير يا قارف تدونا asar ɗin shi ma dai mursali daga muhammadu bin ka'ab al-qurazi kenan muhammadu bin ka'ab bin al-qurazi daga zaid bin aslam al-adawi shi ma tabi'i yana cikin kibaru tabi'in maulani na ibn na umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala ash-shawkani al-imam ash-shawkani yace rahimahullah وقد روى نحو هذا من طرق عن جماعة وقد روي نحو هذا min turuqin an jama'atin min as-sahaba kenan shi ma wannan din yana da muayyidat yana da muayyidat cewa wani gungu ne na munafikai suka faɗa ba mutum ɗaya ba kaga a wancan ya nuna wani mutum ɗaya ne ya faɗa wanda an furin jayar da jilas ne wannan kuma ya nuna wani gungu ne to ba zai hannu ba ya zamanto wato kissar ta'addadat وإن كانت في سفر واحد لكن السفر مسافته يعني بعيدة zai iya yiwuwa tun da daman tashabahat qulubuhum ba mamaki sun zauna ma sun tsara hakan dan suna yin haka idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl ko sukan zauna da daddare in sun san da safe akwai wani abu ko za a je yaki ko ka musamman yakin tabuka annabi yayi wata hikima sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da tab mun kaɗo sirrin munafukai galibi waɗanda aka gano munafukai ne in banda su abdullahi bin ubay su daman tun a zanen farko an gano su to sauran ba a gano su ba sai a yakin tabuka domin kowane yaki idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita sai ya yi hannunka mai sanda sai ya wato ainihin me ake cewa sai ya kala bayar da mutane ya shela su yaran yan kwallo ne wannan ko sai lawa shi ne ka yi kamar za ka ba gola nan sai ka ba shi a can to me kamata a kira shi ya ba nan su sai in za a yi nan shi sai ya ba da su yau yawa ba sarwa ko sai lawa dai sai lawa ce ba kowa ya san ta za a yi nan ciro ina take nan ko za a yi nan kawai sai a kama hanyar yan galaki a ba wanda ya yi tsammanin nan za a yi sai an yi ɗauki zango an je mararraba ingal misali sai kuma a buge kwana a yi gabar fito ta tabala kewaya kwatance na ya yi kun to kaga wannan ba wanda zai yi tsammanin cewa ita ciro din za a yi haka yake di yakin da za a fita wani guri ne za a kai hari amma tabuka tara mutane ya ce musu to ku shirya rana kaza za mu tafi yaki kuma tabuka za mu je wata ɗaya ne za a yi a hanya mu ba wadataccen guzuri gashi fa lokacin amfanin gona ya kusa nuna amfanin gona ya kusa nuna kowa yana harin ya yanke amfanin shi ya samu alheri sai kuma dole kowa ya tafi ba kamar badar ba badar cewa aka yi mai san Allah da manzan shi din mai kwaɗayin lahira ma zai ya shirya kaga kuma ba mafuhumi a ce wanda bai je ba baya san Allah da manzan shi eh a salib ne na na tarhibi ba dole ba ce ba zaɓi aka ba mutane to amma wannan cewa aka yi dole sai kowa ya ji to shi kuma munafiki in dai a je a mutune to fa baya iyawa to duk sun ki tafiya wanda suka fito dama kuma da niyyar su karya gwiwa sauran sahabban ne a taho a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa asirin su sai ya fi tonuwa sai ta tauba ta sauka sai ta bankaɗo musu sosai wa minhum wa minhum wa minhum wa minhum abin suka sai da muka yi tsammanin za a dinga kiran suna wa minhum wa ne tun suna jin wa minhum sai su ƙara rikicewa ya sabu na kulla sai hatin alaihi na'am wa qawluhu ta'ala qad kafartum ay azhartum al-kufra bima waqa'a minkum min al-istihza' al-madhkur kun bayyana kafirci da abin da ya auku ya faru daga gare ku na istihza'i izjili da aka ambata بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم الإيمان مع كونكم تبطنون الكفر بعد إيمانكم أي إظهار ده ما أصلي أي أنا كربان ظاهر متن والله يتولى السرائر توسن سن كلمة شهادة مؤمنون الظاهر لكن sun ɓoye kafirci a zuciyarsu to kar kafartum ani kafircin ku ya bayyana yanzu hukuncin kafirai za a yi muku ba hukuncin waɗanda suke wato ainihin a muminai ba wanda ya ce mala ce intaha kalamuhu fathul qadir na shaukani kenan wannan ƙarshen zancen shaukani ne a cikin fathul qadir juz'i na biyu safa ta 377 lamba ta biyu a karatunmu na baya zancen banu isra'ila ij'al lana ilaha mala ya ce an abi waqid al-laythi radiyallahu an al-harith ibn malik الحارث ابن مالك هو الحارث ابن عوف ذيك أنا كرنشي هو الحارث ابن آه هو مالك ابن عوف الحارث بن عوف بن مالك الحارث بن عوف الحارث آه مالك ابن عوف بالتقديم والتأخير الليثي عن قبيلة ليثني لدى تكن قريش يا رسول ستين دبيركو ستين دشدة مكة ومقبرة المهاجرون إمام البخاري لابن حبان سنتي يا زياد بدر شهد بدرا رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم اللي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يافت ياكم حنين كشكرا أكي حنين shekara ta nawa shekara ta biyar shekara tsakanin takwas da tara domin fatihu makka shekara ta nawa takwas to bayan fatihu makka aka tafi hunain hunain kuma wasu kabilu ne da wato wasu ƙauyuka kamar su ɗa'if da sauransu da suka yarda su shiga musulunci to har da quraishu aka haɗu hatta wanda ma suke ba fasa musuluntan ba amma wanda ake kira ulaka wanda annabi sai da ya tara su yace idhabu fa antum tulaqa duk da akwai cece ku ce a mas'alar tulaqa sai dai ta zo a musulun kalmar tulaqa kenan akwai duk kissa an gane ku ciki haddasa safwan ibnu umayya wanda sai bayan hunain ne suka musulunta an gane wannan ku to yace annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fita zuwa hunain ya wuce ta jikin wata itaciya bishajara ma akwai riwayar sigira ce ko ana kiranta zatu anwab zatu anwab ma'ana inda ake rataya abubuwa yu'alliquna 'alaiha aslihatan mushrikai suna da suna rataya makaman su a jikin ita akwai riwaya da tazo ya tabarrakuna biha neman albarkar icen suke a kenan a tabarruk wanda yake tabarruki da wani kabari ko wani ice ko wani guri a yanzu to salaf din shi sune mushrikai lam naqul innahu mushrik anna hunaka la'alla mawani amma dai yana bibiyar tafarkin su qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce wasu daga cikin su ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq sanya mana itan da zamu dinga rataye ta kubban mu kamar yadda mushrikai suke da itan da suke rataye fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah هذا كما قال موسى كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نبيتي سبحان الله يعني عند التعجب إمامات أبو سيكتي سبحان الله لكي يا تبت الله كم فأنا كمر يندم النبي موسى سكا فأنا سكتي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن لتركبن لتركبن ذي ذم جمعين لتركبن سنة من كان قبلكم ورواية السنن بالجمع ورواية السنن السنن آل السنن هنيا na rantse da Allah wanda raina ke hannun shi sai kun dinga bibiyar sawun waɗanda wato ainihin suka gabace ku rawahu tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi 2180 wa qala hasan sahih wa hasanahu al-albani fi tahqiq as-sunnah li ibn abi asim littafin as-sunna ibn abi asim da ya sa mai suna zilalul janna bi takhrij ahadith as-sunna a juz'i na ɗaya safa ta 76 zuwa da bakwai fa'idatun ga wata fa'ida da lokacin ya abin ga kaga abin da ya fi dacewa mu bar shi haka mu bar shi haka har mu zo karatu na gaba insha Allah ya mu tashi kan fa'ida. Allah ya mu bayyana jiddan.